الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة دلم شاهدوا ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara 444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya Allah muna roƙonka ayyukan da muka gabatar Allah ka karba mana ka yafe mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ka ba mu ikon jajircewa da dagewa akan ayyuka na alheri a cikin sauran kwanukan da suka rage mana a rayuwa musamman ma kwanukan da suke cikin wannan wata mai albarka na watan ramadan allah maɗaukakin sarki kamar gam da katar da ayyukan alheri karɓaɓɓu a cikin waɗannan sauran kwanukan da suka rage wanda suka riga mu allah ka ji kasu gafarta musu marasa lafiya mu allah ka ba su lafiya allah ka shirya da mu tafarki madaidaici jiya dai muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya aya ta 169 ko nan ne muka tsaya? da takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da sattin da tara bana roƙon ubangiji ta'ala ya datar da mu bismillah innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ubangiji ta'ala da ya bayyana wato cewa shine mai arzatawa shine mai komi shine wanda yake bada lafiya yake bada arziki yake ba da ɗiya yake ba da aihuwa duk abin da baka da shi allah ne yake badawa da da haka sai ya ja hankalinmu a kan idan muka tashi nema mu neman halal sannan idan za ka ci abinci to ka ci wanda yake halal ne kuma mai daɗi eh allah ya ce ka ci mai daɗi ka more in kana da hali to ka karga cin abinci mara daɗi ka ci mai daɗi kuma na halal wanda bai cutar da kai a gangan jikinka baya bugar maka da hankali wannan shine abu mai kyau kuma mai daɗi wannan umarni ne na Allah sai Allah ce kuma kada mu bi hanyoyin shaitan dan shi shaitan makiyi ne kiyayya kuma bayyinanniya to yaya shaitan yake yi shine Allah ya ce innama ya'murukum bisu lalle ku sani shi shaitan fa yakan yi muku umarni ne da mummunan aiki har kullum idan ka ji zuciyarka na saka maka wani abu mara kyau ka tabbata da wahayi ne daga shedan saboda shi shedan yana da damar shiga cikin zuciya da ma yawo a gangan jikinki gaba daya kamar yadda jini ke yawo a jikinka saboda ka zuciya da kake ganinta wata matattara ce ta ayyukan alheri matattara ce ta ayyukan shari'a idan tana da alaka da Allah ba abin da zai rika yawo a cikin zuciyarka sai ayyukan alheri idan kuma tana da alaka da iblis shedan sai ga kullum ba abin da take saka maka sai ayyukan shari shi yasa kullum kai kokari zuciyarka ta zama to kyaukyawa wankakkiya tatacciya tsabtatacciya wanda ba ta da najasa to Allah madaukakin sarki yace innama lalle ku san shi shedan ya amurukum bisu yana muku umarni ne da mummunan abu har kullun shi abinda zai maka umarni mummunan abu wal fahasha shi kuma na daga cikin abinda zai maka umarni halau aikata aiki na alfasha na daga cikin babban aikin shedan ya sanya ka an taqulu ala Allah ka rika fadin kalma kana alakantar da kalma zuwa ga Allah kuma wannan kalma da ka alakantar da Allah mala ta alaunu baka da ilimi akan ubangiji tabaraka wata ala ya da ita shi yasa duk idan za ka bada fatawa kada ka bada fatawa sai akan ilimi idan za ka ce da abin da yake da alaka da addinin Allah to kanka yarda ka faɗi wani abu akan wannan abin sai kana da ilimi cikakken ilimi ilimi kuma na yaƙini saboda qaulun alallahi bila ilm ya daga cikin manya-manyan ayyuka na alfasha yana daga cikin ayyukan da yake da alaka Allah ya jeranta shi a gurin inda aka yi magana akan shirka har da kisan kai.
Innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan.
Ubangiji ta lace kulka gaya musu. Innama harrama rabbi alfawahisha. Ubangiji ya haramta aikin alfasha. Mu tsaya mu ji irin yanda Allah ya jera kalmar da zaka alakantar da ita da Allah ba akan ilimi ba. Laifinta ya zama jeri ɗaya da waɗansu irin laifukan da idan ka aikata wannan abin yana daidai da aikata irin wannan laifin to shi ne Allah ta'ala ce ka gaya musu ina ma harrama rabbiyar fawahisha ubangiji ta'ala ya haramta alfasha ma zahara minha wanda ake fitowa a yi ta a karara a fili kowa yana gani ai akwai alfashi da ake yin ta a fili ko sannan kuma wa ma batan akwai wanda sai an buya ake yin ta duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya haramta ga dukkan al'ummar musulmi sai Allah ya ce wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq ubangiji ta'ala ya hada duk wani aikin saban Allah wal baghya bi gara da yin zalunci ga wani ba akan gaskiya ba cin dukiyar wani ba kan san zuciyar shi ba ta hanyar cin hanci ta hanyar rashawa ta hanyar almundahana ta hanyar babakere ku gane wannan bago shi ɗan mugu ne wallahi ya shimfiɗa hanyoyi ya ƙawata su ya musu fantir sai musulmi ya ci abin hankalin shi kwanci shi ko haramun ne ci idan ka ɗauke ka aiki a guri to baka da halarcin ka amshi wani kuɗi inda ana biyan ka salar a wata sai wannan na salar kin naka don zai ya kuje gani da kaji ana mutum barka an mashi matsayi to ya samu gudun da ci haram ne da ana gudun ai harka ne ka barka wallahi saboda akwai haram tana shigowa dan wani abu da ka san shi dan ku rika kira abun dan wani abu eh ko dan abun goro eh dan wani abu duk wani abin da za a iya ɗauka a baka in dai akwai biya da ake maka ƙarƙashin wani aikin idan ka ci wani abin to ka ci haram to yau akwai mutanen da musulmi ne suna rayuwa salarkinsu ko biyansu ko kallon shi ba sa yi sai da a tura shi fat da mai suke rayuwa da haram wa kullu jasadin nabata bil haram fannaru aula bihi duk jikin da ya koshi yayi kiba ta hanyar cin haram idan ya mutu wannan gangan jikin wuta ɗaya ke iya ɗaukar shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kisa duk yana daga cikin kawatawa shedan ya ɗora ku akan abubuwan da yake haram ne shine walbagaya bigar haq da yin zalunci na cin dukiyar al'umma taushe haƙoƙinsu fashi da makami da kuma fashi da makami akwai san fashi da makami ko shi dan fashi da makami kawai zaro na ba karfin tuwo ne da karfin bindiga dan kwanta kwanta ko dan tashi tashi dan kwanta kwanta shine mai tsare kan hanya idan mota ta tsaya ya ce kowa ya fita maza su yi nan mata su yi nan kuma a ce kowa ya kwanta kai da tashi ai irin wannan ne da aka ce mata su yi nan wani shi ma sai ya koma wajen mata aka ce kai kai ko ha kai wa sunan kai ce shi sunan shi hadiza ya ga wajen mata wai akwai ɗan sassauci ne ta gani ko wadda shi ne 'yan kwanta-kwanta su kwanta da ku su lalibe ku wadda shi ne fashi da makami akwai kuma 'yan tashi-tashi wanda za su doro gida su tayar da mutum su nuna mai bindiga ina makullin ajiyar kuɗi ina makullin mota ina kaza ina kaza kaga wani su ma 'yan ta'adda ne haramun suke ce ta'addarci suke yi akwai kuma mai fashi da makami fashi da makami shine an baka matsayi don ka kare rayuwar al'umma da mutuncinsu da dukiyarsu sai ka yi amfani da wannan matsayin da aka baka karka zaluncinsu saboda ka sati ne saboda ka karkata hula saboda kana da gala saboda kana da bindiga saboda kana da incin ka ce a rihe mutum sai ka yi amfani da wannan dama shi ake cewa fashi da mukami dukkan saramu ne da dan fashi da mukami da dan fashi da mukami dukkan saramu suke ci idan suka ci da wannan aikin nasu shi yasa dole sai an yi taka tsantsan akan duk abin da mutum zai amfani da shi kanka yarda ka yi zalunci wallahi idan ka zalunci mutum daidai abin nan daidai iccen asuwaki ranar tashin alkiyama sai ka biya shi haka manzo Allah ce ko da iccen asuwaki ne in dai hakkin mutum ne ka shiryawa ranar da zaka zo ka maika mai yana kau da kai saboda jin daɗi ka mai da kogo da ka bar shi ma da ka kila da ya bata yanzu sai ka zalunce shi ka cinye yanzu ranar kiyama yana bukata kuma sai ga shi ka kawo maka yanzu dan dakon shi kenan da ya kamata mu kiyaye shi da Allah ta'ala ce wal bagai bil haq bigar haq wa an tushriku billah wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ubangiji ta'ala ya haramta muku an tushriku billahi ku rika wa Allah shirka ku rika yin wani abu a matsayin ibada kuma wanda yake ba ku da hujja karkashin alkur'ani da sunna akan wannan abin ibada ne ya zama to abin yana da alaka da shirka ga ala shirin wa shirku billah ma lam yunzil bihi sultana Allah ya haranta muku ku yi wa Allah shirka ku bautawa wani abin da baku da hujja akan bautarsa sai yace wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun haka ya haramta muku ku rika fadin kalma kuna dangana ta ga Allah abin da baku sani ba shi nake bada misali kullun daga cikin irin maganganun ba haushe sai kai yana cewa Allah ya ce tashi in taya ka kaga wannan yawa Allah gariya ko bai mutu ba har yanzu ba saukar da aya ba a cikin Qur'ani kuma ba taɓa jin hadisin da aka ce manzo Allah ya ce Allah tashin taya ka ba da sauran wasu abu sai ka ce ai Allah ma ya ce kaza kuma idan ka bincika idan inda magana take babu to wannan mutum ya hankali da wannan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu masanin fasara alqur'ani ne da hadisi ko ba masanin fasara bane masanin ya daga cikin marwata hadisi ko bai daga ciki tambaya aka zo aka mai yace ban sani aka ce kai kai halifin manzo Allah na farko yace ban sani ba eh kaje ka ce ban sani ba idan na faɗi abin da ban sani ba a ƙarƙashin wata sama zan zauna wata ƙasa za ta ɗauke daga cikin ƙasar da Allah ya halitta imam malik imam darin hijira wani mutum ya sha tafiya mai nisa ya zauna tambayoyin sai ya tambayi malik malik rahimahullah ya ce wallahi ban san bana tambaye ce kai ni da ne balaguro mai nisa watanni ya zo dan tambayi malik yanzu ka ce mun ba sai ce to yanzu idan ka kama hanya kafin ka koma ya wace ina jami zan ga yan garin ya ce kafin ka je guri yan garin na kuma duk wanda ya gama da shi ka ce na tambayi malik wata fatawa ya ce bai sani ba shi a gurin shi ba kaskanci bane daraja ce baka san ba baka ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani ban sani ba to wannan nisbul ilmi kenan rabin ilmi ne amma ka zo ka bada fatawa abinda ba haka ba ka danganta wata kalma zuwa ga Allah kuma abinda Allah madaukakin sarki bai ce ba ai ka ja ba kanka matsala jiya mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ja mai kunne yace walau taqawwala alaina ba'd ولو al-aqawil تقول علينا بعض الأقاويل Mhm.
لأخذنا منه باليمين Allah ta'ala ya ce da za a ce ka daidaita waɗansu kalmomi wasu sashen abubuwan da mu faɗa ba ka faɗa kuma ka ce bu muka ce Allah ya ce wala da mun kama ka da hannunmu na dama annabi fa balle mu sun malaka tsana min ruwatin Allah ya ce da mun cire maka jijiyar wuya wannan alama ce yake nuna Allah yakan yi fushi da wanda ke kirkirar magana ya dangana ta zuwa ga Allah abinda Allah madaukakin sarki bai ce ba da haka ya kamata mu yi hankali shine Allah ta'ala ce wa an taqulu ala Allah Allah ya haranta muku ku rika faɗin kalma kuna dangana ta zuwa ga Allah ma la ta'lamun abinda ba ku san hakikanin shi a cikin nasin alqur'ani ba ko kuma sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Mhm.
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ubangiji ta halace wai zakin la'umut tabi'u ma anzalallah irin waɗannan kafirai da mushrikai masu kirkire suna faɗi suna dangana shi zuwa ga Allah da kuma shirka ga Allah idan ka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku rika bibiyar abin da Allah ya saukar qalu sai ka ji suna faɗi a bakunan su cewa bal a'a mu kyale mu mu a bar mu akan abin da muka tarza iyaye da kakannu suna kai wannan kalmar duk wanda ka jira yadda ya gaji mushrikai da kafirai da yahudawa su zai ke faɗin wannan akwai masu faɗin wannan yanzu ko babu ƙar'ani kenan da abin da faɗi sai ga ana yi in abin kirki ne sai ga akwai masu yi in na shegantaka ne sai ga akwai masu yi in na wauta da sakarci ne sai ga akwai wanda sai ga nan suna nan suna yi eh har tashin alkiyama haka ne idza qila lahum idan kace da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abin da Allah ya saukar na alqur'ani qalu sai kai sun ce bal a'a mu da akale mu nan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana zamu bibi abin da muka tarda iyayen mu akai ne eh addinin iyaye da kakannu mu shi zami eh addinin gargajiya kenan Allah ya ce ku tambaye su a walau kana aba'uhu shin za su yi koyi da uwayen nasu ko da su uwayen nasu na da la yaqiluna shay'an busa hankalci komi cikin sha'anin addinin Allah ba wala ya hata dona kuma sun mutu ba akan shiriwa ba haka ba sai sun bi su ai abin da ke faruwa ma kenan yanzu kai idan ka dauki duniyar da irin yadda take tafiya illa man rahimallah fa ana hacin kare babu bakewa ne kawai malantanan da kake gani a da gado ce in gidanku ba gaza ba in kace zaka yi karatu aka fara kona ka a lankarhi sai sun haukata ka wallahi sai dai Allah ya masu to a irin wannan lokacin idan ka ta cikin wayannan ai ka san addini akwai matsala ko babban malami hamshaki wanda ake jin shine dan gatan Allah shine wanda za a ce in yi nuna maka ido zaka za- an yi nuna maka yatsa zaka makauci mai gobe da nisa shi a babban malami mai lakani masihirci boka tantirin mashiriki shi za ka daga ta kai wanda babban malami ne an kuwa tsoron shi yake ku yi hankali da shi yau maza Allah ma ana jin tsoron shi maza da tsoron shi ake ƙaunar shi ne da san shi ake yi saboda shi alheri yake da shi ba shari ba amma kai ka shahara a kan yasun kuma ka ce kai waliyin Allah ne sun kasa alkur'ani kai ka ce wata farmasi ne yasin da ka an ce a jawa mutum yasin to mugun abu kenan da Allah ba ta ci alkurani ba adiba wata sura kawai in ka ji an ce za za a jama ita gare karkarwa balle ka ji mai baya baya ko mai allan karhe ko mai barkono ka gani kaga irin wannan lokacin addini yana shan wahala innama yakhsha Allah min ibadihi ulama idan hada ko wani mai wa Allah tawadi'u da jin tsoron shi a cikin bayansa malamai ne to sai aka waye gari manya manyan malaman su ne waɗanda suke yan ta'adda a cikin al'umma malami sai rika aikata abin da ya ga dama tsoron shi ake ba za a faɗi ba sallah wannan fa limami idan yana ba da sallah in bai zo ba sai dai kowa ya tashi kai yanzu wani wakilan addini ne wakilan annabi ne kana jin tsoron in ka suke ka ba da sallah a gobe kuma abin ne ka eh ya kashe ka addini a hannun irin wa'annan aka ga ya sha wahala yanzu haka ne eh akwai wasu gurare da haka amma idan aka gane gaskiya alkur'ani da suna ba haka bane an mun yi kokarin baka minti biyar kawai kaga wani limami a gaba daman kowa galibi limani saboda an riga an waye eh ba wace ce kan magiya waye amma a da sallan nan ilimin bai hutu sai dai kowa ya tashi saboda kowa yana tsoro to wannan su ne wakilan addini ai ka san addini ya sha wuya a ya sha wuya wannan ya sha wuya yanzu ne ya fara warwarewa da matasa suke riko da shi suke karanta alkur'ani da sunna sai sai alkur'ani sai hadisi sai qur'ani sai hadisi sai addini ya fara samun walalawa sunna sak bid'a sam wannan yasa a musulunci ya fara walalawa amma a da musulunci ya sha wuya a hannun waɗansu eh za a gansu daman ko wanki ba sa yi riguna a kamdare ba sa karya hula sai dai a daddamka ta kawai baki cike da goro har yanzu akwai ire irin su ai su ne da kamata yanzu kabarin ka suna ya abdullah ya abdullah idan su alaka malakai ne akwai sauransu amma ya sun kusa karewa a sun kusa karewa sun da za ta mai gurbin kawai da yanzu ko dan malakin sai ga baya son ya koyi da malakin irin wancan malakin ne malam ya sun ya gobe da nisa mai kaza kaza kuma yana tunkawo shi mai wakwai ya zama wakilin Allah a bayan kasa wakilin annabi kai ya zama wakilin wa wakilin shaitan mana wanda zai rika haukacin da mutane na kashe su wannan wakilin Allah ne ƙwararri ya zama to kamar wani shagon magani idan kana neman farin jini sai a ce bala a ja maka suratu yusufu yusufu suke cako yusufu in kana neman bude sai a ce ai alamun shiraha da kaji sun ce a maka kurwan lahu to baka da Allah ba sa mai rai fa ko ka taba ji an ce kurwan lahu ko uku ga mai rai ga walidan wa matattu kenan da Allah ba wala ka Qur'ani ba eh da kaji an ce ba a ja ta bata da to wani da wanda ya bata masa rai eh ta bayyana za a ja mishi da Allah ba su da sun sa al'umma mutane suna tsoron wasu suran alkur'ani Allah wani in kace mishi zaka ja mai yasira nan ba zai barci ba saboda ya dauke ta mugun abu duk cikin qur'ani ba ta sura ta mugun abu babu wallahi dukkan ta alheri ce tika ba wata sura ta abin nan ta mugun abu a sabu ka jin tsoron wata sura ta alkur'ani wannan ai maguzanci ne eh qur'ani rahama ne qur'ani shiriwa ne qur'ani waraka ne kuzuma shi ta liman shi ta fil qur'ani kuma dauki duk ayar da kake so akan bukatar da kake so kai tawassuli da ita ka roki Allah cikin qur'ani Allah zai biya maka amma ka zo aka mai da wasu surar ta matattu wata surar ta neman buɗi wata surar ta awa mutum kursiya a kore shi ka gani fatan ba da maka kuliya ka gani waka lalace to addini karkashin irin wa'annan ya sha wahala to da haka yanzu cikin taimakon Allah mutane sun fara gane gaskiya ana karanta alkur'ani ana fahimtar shi ana ƙara karantar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne ake koyan addini amma a san gurin ba addini ake koya gargajiya shi sa su kansu ma ba su ya kansu malaman addini sai malaman gargajiya kamar mu malaman gargajiya haka suke cewa da gargajiya ka ba maguzanci bane maguzanci ne gargajiya kai kana cewa da gargajiya to shi dadi yake ji daɗi yake jin ce mishi kamar kuma da ban gargajiya daɗi yake ji saboda bai san ta ba kun bai san addini ba amma waɗansu daga cikinsu sun yi gogari ba sun rike har da ƙur'ani an zo an tara ana hada cewa amma wallahi wata har da ma kana saurara sai ka ji kamar kai amai eh mana mutum ya hada ce alƙur'ani yana karanta shi yadda ya ga dama da yaran garin su ba wani aka mu tajwid ba kawai yaran garin su haka yake karanta ƙur'ani eh ka je na mai ha ka gani Allah ya sauke Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya to shine Allah ce da ka ce ittabi'u ma anzalalla ku zo ku aje duk abin da ke hannunku ku bi abin da Allah ya saukar qalu sasti nattabi'u mu za mu bibi ma alfaida alaihi aba'ana abinda muka tarda iyayenmu akai ne ubangiji ta'ala ce za su bi iyayensu da kakannin nasu ne a walokana aba'uhum ko da uwayen nasu da suka rayu a duniya la yaqilu na shay'an ba su hankalci komai cikin addinin Allah ba ko da uwayen da sun mutu ba akan shiriwa ba ba akan daidai ba haka dai za su bi su wannan amsa tana hannun su kenan sai Allah ta'ala yace wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun wa mathalul ladina kafaru fatankacin waɗanda suke musa- wato kafirai misalinsu ubangiji ya ce ka masalin ladi yankiku bi mara ya sumau kamar misalin wanda yake ugi ga kurma da baya ji bayan ya juya baya Eh, misalin kafirai allah ya ce a wajen kiransu akan tauhidi da mai kauya zuwa ga Allah kamar mutum ne a ce ma kurma ne shi sai da ya juya baya ya nisa karkai kai kurma kai kurma zai ji ka ai kamar bata lokacin da kake ko karuwa ta ji mai wa'azi ta ce malam kanku ake ji idan yana ruwanta za ta shiga baki nan to shi sa wayanda Allah ya san cikin zukatansu ba alheri ba imani ba musulunta yace kwatankwacin su in kace kai musu da'awa akan addini kamar salladhi yanqiqu kamar mutumin da yake kuwa ne yana ainihin kira da babbar murya ga wanda shi baya ji kaga zai bata lokacin su kenan akan illa du'a'an wani da'a zai yi ta ugi yana kira amma zai amsa mishi ko ba zai amsa ba ba zai amsa mishi ba domin su kafirai sun sun kurmance dangane da sauraren gaskiya a yi aiki da ta sun kurmance a nan gudun daidai suke da kurman da baya ji bukumin sun zamanto baibaye kun san baibai ko shi kurma baya ji shi kuma baibai yana ji baya iya magana ne sun kurmance kuma sun bebance umiyin kuma sun makabce daga ganin gaskiya su fahimce ta wani wallahi duk yadda kai da kusanta mai gaskiya ganin ce kawai wallahi halaka shi ne zaki ganin ke kawai kai wani addini ne ka zo da shi sabo shi yana kan addinin iyaye da kakaru na gaskiya eh zaka halaka da shi kai bai hudi ne ma abiyan ka ake Allah ji kan imam magaji ya ce wata tsohuwa aka yi sallar juma'a da ita daya biyu wata ta ce to liman nima dai uku aka yi da ni yanzu a bani dan wani abu a ciki kafin watan ya mutu ya ce me aka yi da ke ta ce juma'a uku ya an ce biyan su ake waya wata dan wani abu kafin watan ya mutu ta kai kuma kuna sun dubiyar su ake da kuce gani suna kuna kan tsaf tsaf tsaf kasan alu suna ba dauda in ki gashi ba huzunu ya sha azkar sai walwala da asuwaki eh ko lokaci zai wanke rigar shi ko da ta talakawa ce gashi tsaf bai damu ba ya kwana kiyamun laili ya tashi da azkarin sabaha wa masa da kakala sai ya kawai yana walwala ko bashi talaka ko rabu da su biyan su ake wallahi ya gani ko imam magaji ce mata to wallahi ni ma dai har yanzu wannan biyan bai kagare ni ba ban taba gaba ban taba samun shi ba amma dai gashi ka guda ke je ka sharuwa ba an zo na lahiya ba eh da haka duk lokacin da kike kokarin janyo wanda bai fahimci addini ba to sai kai hakuri wallahi shi kawai ganin kai kai halakakke ne zaka halaka shi ɗabi'a ɗan adam kenan yana yana mai kyamun abin da ya jahilta amma idan mutum ya gane gaskiya ba sai ga ya fi ka faɗa da dukkan wanda zai ce ba za a bi ta ba yasa raka bai mutane uzuri wallahi wasu ba sani bane in sun sani ga sun fi ka riko da addini da haka Allah ya ce misalin su kai ka ce wanda yake kiran wanda baya jin saboda sun kurmance sun baibance sun makamce dangane da abin da ya shafi gaskiya Allah ya ce bahum ya aqilun cikin ilimin Allah Allah ya ce to wannan ba sa hankalta kenan har abada saboda haka a gurin Allah duk kafiri ba shi da hankali to da Allah wanda bai fahimci wanda ya hadace shi ba za ka ce kana da hankali wani mutum ne wani malami daga cikin malaman tayya ta kama su da wani bature a jirgi yake tambaye shi wai kai kana da addini yace shi bai da addini ce to kai waya hadace ka ya shiru ta uwata da babana dala wannan hujja ce kaga hujja ta zahira hujja ta jahilci mai hankali zai bada wannan hujja ce wacce da babai suka halace shi ba suka aihe shi ba suka halace shi saboda duk mutumin da yake arne ne bai fahimci ma Allah ba kake tsammani yana da hankali to dan Allah wanda bai da hankali yaushe zaka bi shi ka ce shi zai tsara maka rayuwarka yaushe zaka yi koyi da shi ka ce ka ci gaba yaushe zaka dauki abin da yake yi ka ce shi zaka kokoya kuma wai shine ci gaba a gare ka ai wannan shine ci gaban dan farauta kenan yana ƙara shiga dawa yana ga ci gaba ci gaba mai gina rijiya kenan yana ƙara nisa da jama'a yana ƙasa yana ƙara nisa da duniya kuma yana ga ya ci gaba in ta rufa da shi shi kenan a duk lokacin da musulmi ya ɗauki arne shi ne abin koyinsa yake bayan sha'awa to wani ya samu matsala don shi arnan allah ya kira shi ba shi da hankali saboda bai san girman ubangijin da ya halitta shi ba mara hankali yaushe za ka bibiye shi ka samu cin nasara a rayuwa Allah ta'ala ya ce gaba ɗayansu sun kurmance sun baibance sun makamce ba sa hankalta Allah ka samu daga cikin masu hankali sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات طيبات ما رزقناكم واشكروا لله مم.
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kulu min tayyibati ku ci daga dadada halal mara daga rakun daga abinda muka arzuta ku da shi idan Allah madaukakin sarki ya baka wadata to ka ci ka sha ka yi sutura daga dukiyarka ta halal ubangiji tabaraka wata'ala ya maka umarni da wannan idan kai haka da kuma washkuru lillah sai kai godiya zuwa ga Allah eh sai ka gode ma Allah ka ce alhamdulillah alladhi at'amna wa sakana wa ja'alna minal muslimin mun gode Allah da ya ciyar da mu ya shayar da mu ya zamu daga cikin musulmi karka da karkil kai wai to in ka kashe kaza wai shi zaka zama ka tara kaza a kawai Allah ba ka cika sha wallahi eh kaje ka rika ba irin kazan nan da aka soye a cikin bitir sai wannan nawa to a gwamshe ta kanka za kana neman rage ma inda duke ka ta halarci kanka neman rage wallahi duk abin da ka samu baka da komi illa abin da ka ci ka je ka tsuguna ka zubar satarar da kasa ta tsufa ka jefa da ita wannan shi ne kaɗai kake da shi abin da ka bari na baya na magada ne Eh, yaka yi wahala ka tara wallahi kana mutuwa addu'a ba ba sa samu damar yi maka ba yana ya gada ba inda ya samu lokacin fantamawa baka bar shi ya more ba yanzu ya tara dukiya na sha baku tarihin wani mutum ya rasu ya bar dukiya mai yawa aka ce to yana daga cikin tsarin musulunci ba a raba gado sai an cika wasiya sai an biya bashi babanku yana da bashi kan da ake mai suka ce kai mu albar mu dukiyar mu shi baban ba ya sa da bashi bashi bai ki biya me yasa bai biya ba za suka ce kana taba musu dukiyar su kawai sam sai ai ya san ana bashi bashi me yasa bai biya ba kana bata musu dukiya haka ne haka ne alaka in ka samu wallahi kai ta kanka ka more wallahi Eh, ka ci mai dari daga abin da Allah ta kuma kawo Allah godiya sai Allah ta'ala ce in kuntum iyyahu ta'budu amma in ya kasance shi Allah ne kadai kuke bautawa Allah ka samu daga cikin masu bautar kai kadai sai Allah ta'ala ya ce إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير "Mm, وما أهل به لغير الله na'am فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Mm.
إن الله غفور kafin mu رحيم je gaba meye hikimar da Allah ya ce mu ci halal saboda cin halal shine sababin samun karbuwar addu'a duk mutumin da ya ga yana ta addu'a Allah bai karbawa ya binciki abin da yake ci wallahi in dai haram kake ci addu'a ka tana da wahala karbuwa hadisi inganta ce wallahi kowace iri ce amma in dai kai halal kake ci kana cewa ya Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce ya abdi me ya bukata ka kafin ka ambata ma sai Allah ce tashi an biya maka eh mana saboda kai halal kake ci an samu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da addu'a karbabbiya amma me ke gwada tarihin su sune mutane masu taka tsantsan akan abin da za su ci Abubakar Siddiq amin Allah ya yarda da shi a lokacin jahiliya yana da bayi ya ce to kowa ya je misali yanzu bawanka ne sai ka bashi dama ka ce to yanzu kowa ya je dan yi samu da abin da ya samu ya kawo min dala arba'in da abin da ya samu nashi ne to ɗaya daga cikinsu a jahiliya ha to ɗaya daga cikinsu da ya je ya bubbuga bai samu sai ya je wani bokanci ya yi wata diba-diba wani bokancin shi dai haka to mutumin bai biya shi ba musulunci ya zo wata suka haɗu da shi sai ya bashi to a wannan lokacin sai na abubakar ya ma ƙara sauƙa musu ce to duk wanda ya je ya samu wani abu misali a a wuni kana iya samun kuɗi ko jika biyu eh, ko dubu biyu ko sama da haka sai a ce to ka sayo mana tuffa ka sayo mana tuffa ta nawa mata wuce dala hamsin ko to yanzu sai ya sayo abinci irin abincin da sai na abubakar yake so da wannan kudin da a wancan mutumin ya biya shi lokacin da mai bokanci a jahiliya su sai abubakar ɗabi'a shi bai cin abinci sai ya tambaya wata hanya ka samu shi to yana da shawar abincin yana jin yunwa ana kawa sai ya loma daya sai da ya fara taunawa ya haɗe ya loma guda sai ta ba kai wata hanya kai ka samu wannan abin da ke sai ce to wallahi a zamanin jahiliya ne nawa wani bokanci bai biya ni ba yanzu ba gabe ba da shine ya soma an ci sai abubakar ya sanya tsashi a baki sai da ya amayar da wannan lomar ta shiga cikin shi tun mai faru abubakar ya ce a ai da raina zai fita tare da wannan lomar sai da su fita da umbar loma ta kwana a cikin ciki na ta haram wa kullu jasadin nabata bil haram fa naru aulabi ai dukkan ga jikin da ya kiba ya koshi da haram wuta da ke iya daukar shi to mu goye zuwa ai da gudu ake bunta tana tsiriya gaskiya ne Allah na taba jin wani mutum yana ce Allah ka ba mu kuɗi ko da na bala'i ne wallahi da kunne na nan ji shi kuma na ganshi da ido na to wannan zai iya kauce ma haram yake da mana ta wai inda akuya aka darme ta ai adan take kiwo ai ku ta shawuka wallahi a za ta shawuka wata nan musulmi ya kamata yi taka zanzan ubangiji na mana umarni ayoyin qur'ani ga su da yawa sun fi shirin mashaki yana cewa mu ci halal kulu min at-tayyibati ku ci daga dadada ku ci daga halal ku ci mai kyau me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi yake cewa ai wadas ya ku mutane inna allaha tayyibun la yaqbalu illa illa tayyiba Allah shi tsarkakekke ne bai karba ibada daga wani mutum sai wanda shi ma ya tsarkake eh kai dumu dumu da haram ka gina masallaci Allah ga naka ba ruwan Allah da wannan gina masallaci naka yana jiran ka kai dumu dumu da haram ka taba aikin haji ko umra kana zagaye aikin Allah kana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika lak malaiku suna la labbaika wala sa'adaika walakin la'natullahi alayka haka ne haka manzo Allah ya fada to da haka wallahi akwai mutane waɗanda suke taka tsantsan na taɓa ganin wata dattijuwa lokacin da aka zo examen to akwai wata yan cuwa-cuwa da ake a shekarun baya na san yanzu kila ba a yi waɗanda suke ba su ɗan kai ba uwayensu su ka ɗan wani ba a cika musu yanzu ba ana yi ko aka za ka ce to wancan ɗanki suna daga cikin masu ɗan ƙoƙar ƙoƙar amma akwai mace ɗaya da ta ɗan rage mai fara ka ka ɗan wani abu a cika mai ta ce kai kai kai kai kai ina ta ce idan na yarda na cikawa ɗana ya samu wannan difilam ke la'alla da shi ne zai iya samu matsayi ya samu aiki kaga sai ya ci haram ya ci yadda ya yi aure da haram ya ci yadda 'ya'yan shi haram in da haka ai ban kaunaci ɗana wallahi ba zan bada ba kaga wani ire-iren su aika ɗan ne ko na san ta wallahi amma ta rasu to yanzu wani da kanshi ne zai dauki makudan kuɗi ya kawo a bar dan shi ya wuce akan abin da bai yi ba ka ka mai banda sun da me da haram haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake kiyaye haram Allah na karba addu'a shi duk mutumin da ya rayu abincin shi haram abin shan shi haram suturar shi haram an ciyar da shi haramun ko da ya cika sharuɗa na karɓar addu'a ya za Allah ya karɓa mishi hadisi ne ya dilin safar ko? ci ya ga wani ash'asa agabara kan shi ya yi fircik da furfura tsuwa ya kama shi kaga na daga cikin sharaɗin karɓar addu'a mutum ya zama yana da furfura Allah yana mutunta waɗanda suke bayan Allah na gari wanda har suka yi horon gashi na daga cikin sharaɗin karɓar addu'a mutum ya zama yana cikin bulaguro na daga cikin sharaɗin addu'a ya zama mutum ya daga hannun shi na daga cikin sharaɗin addu'a mutum ya rika ya rob ya rob ya kowanne mai zaman kanshi ne asbabu ne na karɓar addu'a to amma manzo Allah bar labarin wani wani mutum kanshi yayi hurhura ya dilu saboda kun gashi yayi tsawon bulaguro yana cikin bulaguro kenan ha kuma ya muddi ya dai yana daga hannun nashi kowanne sharri ne Allah ya karba kuma Allah yana cewa ya rabbi ya rabbi amma sai manzo Allah ce fa anna yustajaba lahu ta ya za a amsa masa me yasa annabi shi saboda matsa amuhu haram wa mashrabuhu haram wa balbisuhu haram wa guziya bil haram abin da yake ci a yanzu haramu ne abin shan shi haram rigar tufafin da ke sa a jikin shi da takalminsa da motar da yake hawa ko motar da haram ne kuma daman an ci da shi yana karami da haram kenan dukkan su wa'annan suna daga cikin abin da Allah zai karba maka addu'a diyan da aka ciyar da su da haram an musu fandasun na matsala suna daga cikin wa'inda Allah ba zai saurare su ba idan suna roƙon shi saboda an ci da su suna ƙanana da haram kenan ka ci da ɗiyanka da haram ka cuce su wanda ke saka suturar shi haramu na daga cikin sharaɗin da Allah zai karɓa mashi addu'a saboda kayan da ke jikin shi haramu ne haka kun mutumin da yake cin abincin haram ko abin sha na haram ga walla wanda ita yake karyawa da rana ita zai ci da daddare ita abin hawansa ita amma da an ce Allah ba mu aljanna firdaus sai ka ya ce amin amin ha marsi ba ta cika a jihu inji ba wuce inji ba amma ba ture kai dole sai ka yi aiki na daga cikin babban aiki ne santa haram sharaɗi ne na karɓuwar aiki a wajen Allah sharaɗi na karɓuwar addu'a a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki yake mana umarni da cin ainihin halal Allah ta'ala ce innama harrama alaikumul maitata Allah yana magana akan abin da ya haramta mana a cikin abubuwan da mutum zai nema a duniya hanyar samun halal kashi 75 zaka bi ka wuce kafin ka tarda haramun kwana daya a cikin kashi 100 amma lalaci sai sa mutum ya ganin haramta fi saukin samuwa saboda lalaci sai ya ganin kaman haramkin ta fi saukin samuwa wannan tunaninka ne na sha baku misalin masu magana suke cewa ka neman halar da wuya ke ba ka ba wace ke wani ba ashe shi balawa yana jin su takin shi ya ce wai wace muku haramkin sauki gare ta ba ta da sauki ita ma ai ta fi ma wuya ta fi wuya shaidan ke kawata mutum ya ga haramta fi saukin samuwa kuma wallahi in kana cin haram baka da kwanciyar hankali kullum kana da daddara sai ka tara kaci sai Allah ya jefa maka wani ciwo kullum a rika kai ka turai a kai ka tunuzi a kai ka marok hakudin ya kare kuma ga retrat ina kai ina kwanci hankali ha kudin na cikin banki ya kare gidajen da ka saya an saida komi babu kuma ga ritaya kuma ga ba lahiya eh aje a yi ta bincike a taimaka negative kai ga ka bakar lahiyar na'ura ta ce lahiyar kalau ba ka barci ba ka iya cin abinci kuma na'ura ta ce lahiyar kalau ce kai wani na'urar na kasar nan ba su da abin nan ba su da kirki sai ina sai faras sai alman sai marak sai tunuzi in ba kai sa'a ma sai aka gawar ka a cikin akwati in kai wani babban ne sai ka da asa wata tsoho a gidan radio tana karanta muhammada ai kun san ta ko wani kyalkyalin yar sai da ake sawa da kaji an sa ta to wani babba ya sa kai Allah ya sauke to wannan shine kashin haram kiran da abin da ka tara in Allah maka dogon kwanaki sai ya kare abin ya barka sai ka zama dan mola eh sai ka zama dan mola kuma ga ba lahiya matsalar kenan to mutum yayi hakuri da halal ko mun kankanta ta Allah ya ji kan matan sahabban manzon Allah mace za ta raka mijinta tun daga kofar daki har zuwa kofar gida in ta kama kofa za ta bude masa ko ya kama kofa ta bude ta ce mai gida ina ta sako shi tsammani yake ta ce ka kawo mini marku ko? ko ka kawo mini balangu ko a sayo mana hanji ita dai ta more ba shi ne tunan da ita ce sakon nawa shi ne ina maka addu'a Allah ya arzata ka da halal ai za ka ce amin ko? za ka ji daɗi kuma ko to amma sako rarrabi mai gida idan aka je halakki na ba a same ta ba don Allah a yi haƙuri a dawo gida saboda za mu yi haƙuri mu wuni mu kwana da yunwa a gidan nan asirin murhe amma ni ba zan yi haƙurin kwana a cikin wutar jahannama ba saboda wa kullu jasadin nabata bil haram fannaru aula bi duk gangan jikin da ya kiba ya kushi da haram wuta kadai ke iya daukar shi ta maka wazi ko bata ma ba da Allah in ka da zaka ci hanci ka tana ko baka tana wannan hadisin ba in zaka yi ba ba ke rewa sama da fadi almundana dan wani abu ka san kaga da ce dan wani abu musamman dan birni shi kullum kudin shi wata harka ce aka yi eh in kace bayani kun ba iya bayani ai wata harka ce aka yi aka yi kaza ai wata harkar Allah ce muka yi ni na dauki ka sona na mai ba da kaza da shine na dan yace fa ne in kace maka bayani dalla dalla ba zai yi ba eh saboda akwai wani ciwa ciwa a ciki Allah ya shiryar da mu ubangiji ta'ala yace innama harrama alaikumul maitata Allah ya haramta muku cin mushe Allah ya haramta muku cin mi cin musai da abin da ya mutu ba a yanka shi ba haramun ne sai da wata aya ta yi tsayi ga mutumin da yake cikin bulaguro ya rasa abinci sai ga musai tsabar mutuwa kawai sai ya yi mi ya gyara kawai ya soye ko ya gasa a ce aka ce in ka bari yunwa ta kashe ka ga musai din sai Allah ya kama ka ranar tashin kiyama eh yasa cewa musulunci akwai sauki musan haramun ne amma ka ce famanin tura gaira bagin wala adam duk wanda ya tsanantu ya shiga cikin halin kakana kayi kai ba ma sai abu lagoro ba an taba da tarihin wani malami shi ake shekarantar da mutane shi yasa ake son malamin su rika sana'a kai ka zama kai kullum Allah rahmane kullum ya darasu da karantarwa wallahi zaka samu matsala a yanzu ai ka shiga ma uku wallahi ko ka ga ka ci haram baka hankali ba tunda ba ma iya hakuri in kai ma yan gidan ba su yi ba kowa ya rika sana'a wallahi kai aiki eh ko ka yi kasuwa ko ka yi aikin hannu ko ka je ofis kuma ka zo ka karanta su eh haka ne shi wani malami yana tabe mutane karatu kowa ya je ya gyara gidan shi shi gidan nan shiru ne aka yi wuni ba dora tukunya ba da dare ba dora ba kwana na biyu na uku kawai sai ga abokota wata katuwa tumkiya ta mutu an dauke ta an tura an kai an yada malam sai ya ce a je a dauko wannan tumkiya dawo masa da ita gida aka je aka ɗauko aka gyara aka dafa malam ya more da iyalin shi to an zo karatu gaban gobe a kasa akwai 'yan sa'ido ko malam je mun ga mutu da wata sumkiya musu mun ji an ce ka dawo da ita gida ya aka yi ya ce ai dawa ta aka yi aka ce a'udhu billahi min haram a'udhu malam kai da kai yace kware ku yace kuna labarin nan da nake ba ku karatu yau gida na kwana uku ba dora tukunya ba ni da iyalla dumura cikin yiwa amma nutuna gaira bakin wala adin fa'idan la haka fure ba ka Allah ce ko fara isi marai ai ba ta kai sai kana cikin bulaguro ba eh ko a cikin garin ma saboda shari'ar musulunci ba ta barin mutane a cikin kunci sauki take ga musu yasa Allah ya ce innama harrama alaikumul maitata Allah ya haramta muku cin musai waddama da kuma jinin da yake jinin yanka eh irin damul masfuh jinin yanka jinin da aka yi yanka ya tsiyaya wannan haramun ne yanzu sauran kasashe ku gaga wani jinin ba a zubar da shi daukar shi ake wani a yi magunguna wasu kuma a yi kaza wasu kuma a yi kaza ne dai bana faɗa abin da ji kuje ku bincika akwai labarai da dama ingantattu wanda ke nuna waɗannan jinin nan ana yi waɗansu abubuwan da ake sayarwa da mutane suna ci eh yasa kake ganin ana samun cututtuka da dama saboda Allah ya haramta cin jini a ce ko jinin layi ne a tarba a yi kaza da shi saboda a yi asiri in ka ci ka ci haram Allah ya haramta ba wani asirin da za a ji jinin yanka damar masfo wala hamul khinziri da naman alade kaga duk cikin wannan jerin shi musaikin Allah ya halatta maka akan larura amma shi wannan jinin da alade ba inda aka kala larura ma zaka iya ci shi kuma musulmi Allah yana kiyaye shi mara fadawa irin wannan larura wanda kake ci naman alade Allah ya karkace haramu ne karkace jinin yanka ko da sunan magani wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba wannan abu ne mai fadi ba a gani duk wani yankan da aka yi ba ambaci Allah ba to haramu ne kai kace amma idan wasu mutane ne kamar yadda wani sahabi ya ce akwai wasu su da kitabi sukan zo mana da abinci na halal kamar naman rago ko na tunkiya ko na akuya kun mun san suna yankawa sai dai ba mu sani ba wajen yankan sun ambata sunan Allah ko ba su ambata ba ya zami wanzu Allah ce ka ce bismillah ya ce ka ci saboda saukin shari'a amma ka tabbata wannan yankan ba a yi shi don Allah ba wani boka ne ya ce a samu katon sa a yanke shi wajen yankan ga sunan aljanu da za a ambata guda uku ko hudu ya zaljaba ya ilu ya ga akwai ba to wannan haramun ne duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba shi yasa yana da babbar matsala hal musulmi ya rika tunanin akwai wani aikin da za a yi in an yi aikin dole sai an yi yanka akwai wannan tsubin ko babu ita wannan gaskiya matsala ne kenan yanka fa ibada ce mai matsayin kanta kai sai ka alakanta wata ibada da wata ibada kace batta yi sai ya hada ta da wata kenan yankan da aka yi ba dan Allah bane dan me aka yi dan waccan yasinkin da aka ja dan waccan sabkar da aka yi dan waccan to kaga wannan nama naka ya samu matsala kenan tunda ba a yanka shi ba dan Allah wa ma uhulla li ghayrillah ku bar duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba fa ma nutura ghayra bagin wala adin ta fuskar musai duk wanda ya samu kanshi cikin kuncin yunwa mai tsanani amma ba mutumin da yake cikin halin wato bagin ba me yake nufi da bagin wasu malamai suka ce ba wanda ya gujewa masu shi adin wanda yake dan ta'adda ya fito fashi da makami sai bai samu sa'a ba yunwa ta kama shi to ai dama Allah ya ce fa manu daga yana bagin wala ato banda kai kenan in ka cika ta haram tunda ka je ne kana tsaron zaluncin al'umma duk mutumin da aka halitta cin halal a cin musai halalin ne in ya takura sai mutumin da ba a cikin yanayin saban Allah yake tafiyar tashi ba in zama yake zaune yake ba zama ne yake na zalunci da saban Allah ba to wannan idan har ya kama ya ci masai Allah ce fala isma alai babu laifi tare da shi inna allaha ghafurun lalle ubangiji ta'ala mai yawan gafara ne gabayin shi muminai rahimu mai jin kai ne da tausaya zuwa gare su Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana na'am إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك Mhm.
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة Mm.
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم hadisi ya inganta sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane guda uku ranar tashin alkiyama Allah zai yi irin wani hushi ba zai musu magana ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai saurara musu ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi daga cikin su akwai Sheikh Zani tsoho ya tsufa amma bai bar zina ba zuciyar bata mutu ba kasan ya kamata a ce mazinaci wani karfin sha'awa ne ya sa shi saboda yana matashi amma ba halar bane fa kai ma dan kana matashin to wannan har ya tsuha ya kamata a ce shawal ma ta gidan ma da kyar amma kuma yana zina wa malakun kazzabun da mai mulki kuma makaryaci a ga yan doma kaɗaya sun shiga uku ko gashi shi yake da mulki amma yana sharawa talakawa ƙarya wannan yana daga cikin mutanen da Allah ba zai kalle shi ba ba zai saurara mishi ba ya mishi tanadin azaba mai radadi wani na uku ailun mustakabirun gashi talaka gashi da girman kansiya a talaucin ma masifa ne ba ka sha wuya a duniya kuma ka sha a can musamman girma shi da girman kai gashi talaka amma ga ɗan mashi mai hali ba zai ci haba wannan zuwa gurin shi ya isa ma in je ya ce wani abu na zo ya bani shi kin mi a ga alin mustakabarin kenan ga aikin da ya kamata ya je ya sama halar sai ya ce a haba shi zai yi aiki kaza haba wa ne mutum galibi wannan kuma yana da tasiri idan talaucin ya gama da jahilci kasa akwai waɗansu cututtuka malam mai su ma ya san ba shi da lafiya yana da cutar amma da za ka gaida shi ka tambaye shi da wannan ciwon da sai an raba ku ai kun san su ko? talauci na daga ciki jahilci na daga ciki mu tsaya asuwa mutum ya yarda shi jahili zaka jira ta duk da ma dai mu jahili ne ko ba masu da haka ya yarda shi jahili ne bar shi da kai ya faɗa haka a cikin maganganu gobe da sai assalamu alaikum wa rahmatullahi to madalla ya jahilci zai karba ya ce kare da mai hankali ko eh haka ne ba zai karbo wanda ke so ba kuma ya ya sai yana cikin bala'i da kanshi yake faɗa haka mutum jahili ne murakkab in zai yi magana zaka ya ce to duk da ma dai mu jahilai ne akwai masu da wannan kokwa eh duk da ma mu jahilai ne dai amma wannan kaza kaza kyale shi wani lokacin kawai kun gama kun gasawa da muna lafiya da to alhamdulillah da Allah ya jahilci a gani haka wanda yake da talauci a tare da mamu talaka da kaga muka ce ya talauci ke ubanka yake ci dari ta raba ku waɗannan ciwuka guda biyu Allah raba mu da su wallahi jahilci da talauci musiba ne to idan talauci ya gamu da jahilci to shine ake samun wannan ya samu ailin mustakbir talaka mai girma kuma tare suke wallahi duk inda jahilci yake to akwai talauci yasa kace ga an ta kusa da ilimi ilimi na zamani balle na addini dama shi ba bakin komai yake ba dama shi ana magana ci gaban duniya a gurin masu duniya ilimi na addini bai daga ciki kuma wallahi ƙarya ne sun san yana daga ciki abinda za mu gane in bala'i yayi yawa a ƙasa mahukunta sun tashi magana su ce ku gaya malaman nan su sa addu'a yadda ku sunan suke karanta la famille boda histoire geography me suke karanta a'a alqur'ani da addu'o'i na sunna da ilimi baka taba ji ba an ce tun da kasan nan akwai bala'i a gaya malaman nan a tattaru akwai professor wani doctor wani yayi wani littafi akan mathematics a je wannan littafin mathematics din a a sarke so dubu saba'in kun taba jin haka dan Allah ya ka zama lafiya ko ci gaba ashe sun san qur'anin da ilimin addinin suna daga cikin ci gaba amma sun mai da shi bayan baya so a gurin su kawai ilimi na ci gaba shine na rayuwa Eh, to shi kin ma dan kar mu ci gaba an da kusa da shi Allah lalatar da shi yanzu ɗan talaka ma bai iya yi sai dai abin illa ma sha Allah kawai nawa ganin university sun kasa yi sun koma kwantara ka gani matasa sun ce wallahi sun san matsala saboda kawai ba kayiya ba talauci Allah ya sauke kuma a yi tare tarkinka abinda za ka yi da shekara hudu ka yi shekara bakwai Allah da ya sauke wallahi Allah ya kama mana akwai masifa wallahi Allah sa mu gane mu riko da addinin Allah sai mu huta wallahi mm to shine Allah ta'ala yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu ko wanda suke boyewa abinda Allah ya saukar min kitabi na daga littafi na shiriwa ga al'umma wa yataruna bihi samanan qalila suke ciniki da shari'ar Allah da dokokin Allah musamman yahuda da suke boye siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba su dan kudi kadan sa amshi kuni gudun kuresha su ce ai mun karanta tarihi annabin karshe ba shi bane su ce haba ai mun kaji masana ma sun wada ulaika ma yakuluna fi butunihim masu karbar dan wani abu dan su boye gaskiya su bayyana ƙarya akan ilimin Allah ba komi ne suke ci a cikin su ba illa na ruface wuta kuma suna daga cikin wa'inda idan alkiyama ta tsayo wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai musu magana ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba ma abociyar dafi sai Allah ce ulaika allazina ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum ala an-nar zalika ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke ɓoye gaskiya su amshi ɗan abu na duniya bai ta kara ya karya ba su ci abinci da addinin Allah masu ci da addini kenan ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda kaga waɗannan sune wanda suke sayi bata da shiri wasu wanda Allah ya bai wa ilimi ai ya bashi komai na duniya komai ya baka idza arada dunya wa alayka bil ilm wa idza arada al akhirah wa alayka bil ilm fa idza arada kilahuma wa alayka bil ilm idan kana so ka samu duniya ka ci ta ka more ka je ka nemi ilimi idan kana son ka samu lahira tsantsa ka tashi gaban Allah salim alim wallahi da jahilci bai je ka nemi ilimi idan kana so ka hada biyun duka ma ka tashi ka nemi ilimi haka ɗaya daga cikin magabata ya ce da ilimi ne ake samun arziki ba ka ganin a babbar ma'aikata sai ka ƙato sarki yake ya fi kowa ƙarfi ya riga kowa zawa ma'aikata ya wuni bai zauna ba kuma shi ne mafi ƙarancin salar wane kenan manebur da lebur ko ba wadan na ce baya da kyau bane leburanci da manebur fa amma saboda ba karatu bane ya kasu karfin damtse ne eh karfi ne shi kuma wancan oga na sama daidai bidan shi sanyi kujerar shi irin mai juyawa ce haka talfokin shi komin shi kuma aikin shi zai zuwa ƙarshe yana kwambo ana fatarar barka zuwa bana ribe yana marsi bonjour sai ya ga dama ya amsa ya je shiga biran kawai ya dan diba wannan ya daga wannan takarda ya dan yi kashe ya yi sunye salar kinshi linkin ba linki ne akan na wanda ya zo da wuri kuma a tashi a bar shi a gurin me ya bashi wannan ilimi a duniya ma aka haka balle a wajen Allah malam balle a wajen Allah ai masu ilimi darajarsu a wajen Allah daban ce wallahi mala'iku da abubuwan da ke cikin duniya gaba ɗaya masu rewa suke addu'a ga waɗanda suke da ilimi ilimi na Allah ha ilimi na addini ya dai Allah maɗaukakin sarki yana yarda ga dukkan mai ilimin da yake amfana da mutane khairukum man yu'allimun nasu khaira mafi alherin cikin ku wanda ke ilmantar da mutane alheri ka san mini zai koya wani tayar ne kai koya kakai bakin cikin ya koya su zai kake koya wani duk abin da kake iko kai ka koya wani a wannan sana da koya mashi in ya samu halal sai an baka lada in ya yi aure sai an baka lada in ya aihu sai an baka lada dan da ya aiwa saboda kai ka koya mai sana'a eh akwai hadisi haka kara boye ilimi ko mun kankanta shi to shine Allah ta'ala yace waɗannan su suka sayi bata da shiriwa wal azaba bil maghfira suka sayi azabar Allah alhali kuma gafarar Allah ce a hannun suka bara suka amshi azabar Allah Allah ce ba ma asbarahu ala nar yanzu waɗannan wani irin hakuri ne suke da shi za su zauna a wuta wani irin hakuri ne suka tanada wanda za su zauna gidan wuta da shi ai ba su da hakurin za su zauna gidan wuta illa tabewa da asara Allah ce zalaka bi anna Allah dalili da irin waɗannan ne wayar da kai ne daga Allah nazzala kitaba bil haqq ya saukar da littafi alqur'ani da gaskiya sai dai menene matsala waɗansu sun saba wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi duk waɗanda suka samu sabanin sha'anin su da sha'anin da yazo na Allah a cikin littafi Allah ce la wallahi fi shiqaqin suna cikin irin wata tabewa suna cikin wani irin sabani ba'idin wanda ya nesantar da su da gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh